أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اجتباه ورحمة وهدى للعالمين أرسله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بما أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan godiya ga Allah ta'ala da gaisuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ‘yan uwa musulmi mun dawo a yau ranar juma'a a wannan lokaci mai albarka cikin wata mai albarka wato ɗaya daga cikin watanni na aikin hajji shine watan zulqa'ada kuma lallai a cikin wannan wata ya kamata mu taɗibiƙin wani aiki daga cikin ayyukan manzan Allah duk da yake kowane lokaci ana buƙatar mu haka amma ba kamar yanzu saboda hadisin nan da annabi yake cewa kudu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajji daga wajena su ba aikin hajji ba kowane aiki daga manzan Allah ake son koyansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa a wannan duniya tsawon shekara 63 daga lokacin da ya shigo duniya ya ba ta haske irin wadda ba ta da shi kuma ba za ta same shi ba sai ta sanadiyar zuwansa wanda Allah ta'ala yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabin mubin haske ya zo muku daga Allah kuma ya zo da littafi ne bayani dalla dalla to ko shakka babu duk wani musulmi idan aka ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin kowane musulmi ya san haske ya zo daga Allah da littafi mai bayani ya san cewa wannan haske shine manzan Allah kuma wannan littafi shine alkur'ani to kaga idan ka ɗauki alkur'ani ka karanta shi kaga abin da yake cikinsa to tsantsar manzan Allah ka sani na na aisha radiyallahu anha da aka mata tambaya aka ce kaifa kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi'un manzo Allah suka kasance sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa alqur'ani to tun daga zuwan annabi duniya har zuwa fitarsa daga duniya a cikin shekaru 63 masu albarka rayuwa wanda take cike da albarka rayuwa wadda take cike da abin koyi Allah ta'ala ya duba wannan rayuwar ɗin gurgun ɗinta ya ce wa manzan Allah cewa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ubangiji ya ce na rantse da wannan rayuwar taka da kai wato idan aka ce rayuwa wato baccinsa tashinsa cin abincinsa zamansa a cikin gida zamansa a waje mu'amalarsa da manya mu'amalarsa da yara mu'amalarsa da mata mu'amalarsa da masu mulki mu'amalarsa da talakawa mu'amalarsa da dabbobi ma mu'amalarsa da dukkan makhluqatullahi ta'ala da kuma yanda yake mu'amala da Allah tabaraka wa ta'ala shine magana ta ƙarshe sannan annabi alaihi salatu wassalamu yanayin tafiya tasa da zamansa kallonsa da rufe idansa maganarsa da shirinsa a lokacin nishaɗinsa da lokacin da ransa ya ɓaci lokacin wadatarsa da lokacin da babu wadata a hannunsa da kowane kwiɓi na rayuwa duk abin da ka san shi ɗan adam yana fuskanta a duniya lafiyarsa da rashin lafiyarsa aurensa mu'amalarsa da ‘ya'yansa, mu'amalarsa da matansa. Annaba Alayhi Salatu Wasalamu ya ji yunwa, ya ji ƙishirwa, annabi ya yi ƙoshi, ba wanda kuɗi na rayuwa da annabi bai taɓa gani ba. An mutu masa, matarsa ta rasu, ‘ya'yansa sun rasu, mahaifansa sun rasu, ƙannansa sun rasu, ‘yan uwa baffani kawunai dukka sun rasu a gabansa. wato duk wani irin ɗaci na rayuwa da ɗan adam zai ji ba wanda manzan Allah bai taɓa ɗanɗana shi ba duk wani irin daɗi na rayuwa wanda ɗan adam zai ji wanda ba wanda manzan Allah bai ɗanɗana shi ba ya yi bulaguro ya yi zaman gida ya yi ibada ya yi hutu ya yi bacci ya faɗa babu wata irin rayuwar da bai yi ba wannan rayuwar ita ce Allah ya ce la'amruka ce na rantse da wannan rayuwar taka kuma duk wanda rayuwarsa ba irin wannan ba ce to rayuwar tana ƙarƙashin gaɓar haɗari ne ta iya yiwa mutum ya mutu ya shiga wuta shi yasa Allah ta'ala ya ja layi ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira hakika a rayuwar manzon Allah na dora muku abin koyi liman kana yarjullah duk wanda yake kaunar Allah ga manzon Allah yayi kaunar Allah duk wanda yake tsoron Allah to ga manzon Allah shugaban tsoron Allah duk wanda yake son ya samu lahira ga manzon Allah shugaban lahira duk wani abin da kake so a duniya to ga manzon Allah haka Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaske kuka kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku biyo ni yuhibbukum Allah Allah zai so baka da abin da zaka rike ya alaƙanta ka da zati tabaraka wa ta'ala sai manzan Allah ba ka da abin da za ka yi ka samu yardar Allah sai manzan Allah saboda haka wannan rayuwar ce fa dunkulalliyarta Allah ya ce la'amruka na rantsi da rayuwarka inna kun lafi sakratihi ma'mahun wato da a ce mafi yawa mun fahimci ta'amuli da wannan tsari da al'amuranmu ba za su zama yadda muke cikin nan ba kaga duk abin da kake ji na tsarɗaɗi annabi ya ji raɗaɗin da ya fi naka muna fatan haka kowa ya san wannan raɗaɗi dai a duniya a ji raɗaɗi na damuwa manzan Allah ya ji akwai hadisi na sai da tana aisha ta radiyallahu anha ko da ke hadisin wasu malamai suna rejectin ɗinsa cewa na na aisha ta gaya wa a kanin wato ɗan yatta alƙasun wato ta ce da shi a zamanin manzan Allah annabi yana da rai mukan ɗora wata guda kwana talatin ba mu ɗora tukunya a gidan annabi ba wani watan ya kama har ya ƙare ba mu ɗora tukunya ba sai ɗan na ta yace da ita mama to me kuke ci ya ce illal aswada ba abin da muke ci sai dai dabino da bakin ruwa da wannan hadisi ya gaskatu to a cikin mu nan waye ya ce ya isa ya gaya Allah cewa Allah ya bar wannan ɗanɗanan kai wata biyu kana da iyali baka ɗora tukunya ba waye isa ya wannan nan can ba wanda ya isa wannan nan can a kwana 60 dai ko rana ɗaya ne Allah ta'ala zai taimake ka ka samu abin da zaka ɗora a gidanka na sani cewa muna cikin damuwa da kunci amma ina tabbatar muku idan muka tuno annabi wallahi ya shiga rayuwa mai kunci ta fi wannan tamu annabi ya ce idza asabakum musibatun falyadhkur musabahu li idan musiba ta samu ɗayan ku to ya tuna musibar ta sa ya tuno ni ya tuna in kowane irin musiba ne ka tuno ni idan ka san ni zaka sani na haɗu da musibar da ta fi tasa to sai ka sanya haƙuri ka sani jagoranka a duniyar haƙuri shi ne manzan Allah jagoranka a duniya ta rayuwa shi ne annabi wanda idan ka ji kunci to ka tuno shugaban halittar Allah gaba ɗaya ya ji kunci a wajen Allah wannan tsari ne na mulki mai mulki kuma ba yanda ba zai yi da bayi ba ba yanda ba zai yi da talakawansa ba haka ya kaddara haka ya tsara idan akwai wani ɗan adam wanda ke da hannu cikin kuntatawa da kunci to shi wannan ɗan adam ɗin mu bashi da ubangijinsa mun san Allah ba zai bashi ba duniya ko lahira mu kuma mu dage mu cinye darrabawar da aka yi mana ta rayuwa mummuna wannan ita ce sirban annabi ga ayoyi na alkur'ani wanda za su yi mana haska mana annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saukar da aya alam tara ila alladhina yab'umuna annahum amanu bima unzila ilayhi ya rasulullahi kaga waɗanda suke raya cewa wai sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma'undula min qablik kuma suna cewa sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai yuriduna an yatahakamu ila tagut kuma suna nufin wai su kai kukansu zuwa ga wani Allah wa qad umiru an yakfuru bihi kuma an umarce mu mu kauce wa duk wanda ba Allah bane wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan kuma yana so ya batar da mutane bata mani sanci dan uwana musulmi ya kamata duk wata khutba ta juma'a da za a yi ta ya zama tsokacin ta gaba daya ya karkata kan rayuwar al'umma wanda suke cikin tahadiran yanzu abin da duk yake faruwa da mu yau shi ya kamata mu tambaye mai tashi muna ta jawowa ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah dan nema wa kanmu mafita a cikin littafin Allah wannan littafi na Allah yana da mafita ai wallahi babu ma inda mafita take sai alqur'ani solution yana cikin alqur'ani wato samun darasi mai ingancin da zai fitar da kai daga kowane kunci yana cikin alqur'ani haka za kuma manzon Allah yayi zo yayi tadbiqin alqur'ani wannan rayuwar da ya gudanar din ai alqur'ani ne daki daki daki daki in ga annabi yayi murmushi to qur'ani ne dake dake idan ga annabi ransa ya baci to alqur'ani idan ga annabi ya mika alqur'ani in ga annabi ya fito ya yaki qur'ani ba wani bangare ba alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kwanta jinya yayi rashin lafiya nana Aisha ta zo ta taba jikinsa ta ce ya rasulullahi jikinka yayi zafi ni ban taba jin jikin dan adam yana zafi ba tsakani na da kai da tazara amma ina jin zafin jikinka wani irin zazzaɓi ne wannan sai ce ya aisha inni u'aku ko kuma inna u'aku inni u'aku ni ina ana min zazzaɓi a jikina misalin ma yi aku min kumin rajulai gwargwadon yadda ake wa mutum biyu daga cikinku in annabi zai zazzaɓi zazzaɓin mutum biyu ne sai an ninka masa idan annabi zai ji yunwa sai Allah ya ninka masa yunwar yadda kake jin tannan ba za ka iya tashi ba to ta annabi riɓi biyu ce kuma karkai tsammanin baya ji yana ji saboda yadda ya fika a wajen Allah idan za a mai kyauta kyauta ta fi taka haka kuma in za a sa jarrabawa haka za a jarraba ya fi naka to idan ka ji jarrabawar ka yar kaɗan ko da yake a wajen ka mai yawa ce to ka tuno annabi sallallahu alaihi wa haka annabi ya ce fale zukur musa bahudi ka tuna da musibar da ta same kuma ku sani cewa duk abin da ya taso mana ko me muna da gai wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana wata rahama bai toshe mana kofa ba bai toshe ba in ka damu damuwa ta kai damuwa faɗi a zatin alfadar Allah hanyoyin da zaka roƙe shi nan wato zan fito da su a takaicen takaitawa kowa idan ya bi sai ya zo ya bani labari na rantsi muku da Allah idan ka zo za ka yi addu'a kana da damuwa to da farko ka fara nadama tukunna ka sa a zuciyarka wannan damuwa tawa wannan kaza da ya saba wannan kaza da yake damuna ni ne na jawa kaina amma Allah masoyi na ne Allah yana ƙaunata ba zai mun wannan ba na sani ya mun wannan ne dan ya mun nuni kan abin da na yi masa shi yasa ce zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un ubangiji haka ya faɗa idan kaga abu ya rikice a sama ko a ƙasa ko a cikin ruwa to Allah ya ce nayi wannan ne ba dan komai ba dan ɗanɗana wa mutane abinda suka min din nan ban ji daɗi ba ko sa gane sai su dawo kaga da farko ka ɗauki wannan ayar ka labta wa kanka ita kaga kayi nadama kenan to kuma in bada in zaka yi ibada ne kana da dama ka tashi kai nafila kai nafila raka'a biyu wato a cikin nafila a cikin sallah akwai munajati da ubangiji don munajati akwai ganawa kaman wanda ake ce masa ta keke da keke kaman ka kwankwasa kofa a bude maka ka durkusa a gaban mai baka sai ce roƙi abin da kake so in baka mu kaddara tun da mun fi garin girman duniyar nan da abin da yake cikinta gwamna ya gwamna ya ce duk mai bukata ya zo kai ko kana zuwa da kace kwankwasa sai aka bude sai kaga gwamna a zaune sai a ce to bismillah zauna su kana da damuwa ne wallahi ranka da ina da damuwa to faɗe ta kana faɗa za a biya ma bukata to haka Allah yake yi maka idan ka zo fada sa da ruwan niyyar roƙo shi sa a cikin abin da zaka roƙe shi in ka ce Allahu akbar kaman kakakin suwa ne in ka fara alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce annabi ya ce abdalul du'a'i alhamdulillah duk duniya ba a yi addu'a mafi ficiya kaman alhamdulillahi ba in ka ce arwah daman kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji zai ce hamadan ya abdi bawana ya gode ni kai na ji daɗin godiyar da kai ni الرحمن الرحيم sai ubangiji ya ce madahan ya abdi bawa na yayi min kirari kai na ji dadin kirarin nan da kai min maliki yawmiddin ubangiji zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni kai na ji dadin girman nan da ka bani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم انك تي اياك نعبد تتي باوانا يا بيتا من واياك نستعين باوانا يا نيمو تيمكونا sai ubangiji ya ce sa'ala ni abdi wali abdi ma sa'ala bawa na ya roƙe ni na ɗau alƙawarin nan bashi abin da ya roƙe ni ka ƙara safatiya ka kamo sura mai girma a alƙur'ani kamar irin su ƙuliya su ƙulhuwallahu su falaki sinasi ka karanta kai kamar raka'a biyu kaga ka buɗe mai yanzu tattaunawa da Allah ta'ala tunda gashi kana iyaka kai na kirota wa iyaka nasta'in shi kuma ba Allah zai mayar maka amsa ko da kai ba za ka ji ba to idan ka zauna ka gama ka ce assalamu alaikum abinda zaka fara gaya Allah na yi laifi na tuba astaghfirullah astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfiruka wa atubu ilayka na tuba ina neman gafararka na tuba ina neman gafararka na tuba ina neman gafararka shi kuma ya dau alƙawari dama fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana haka ya dau alƙawari kana na tuba na tuba ina neman gafara na tuba ina neman Allah zai ce shikenan an karɓi tubanka ko ka sani ko kar ka sani an yi wannan wallahi to idan kai wannan sai ka koma kirari kuma la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasul in kana wannan sai ce na ji kirarin ka faɗa abin da kake so to sai ka ki shiga fadar sai ka kama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ka yi salati annabi adadi mai dan dama daga ɗari abin da ya sama ko ƙasa kaɗan to Allah zai ce da kunya wannan bawan nawa ya sa salatin annabi ya yi addu'a ya ƙara sa talatin annabi kuma a miƙo addu'ar na karbi salatin na ƙi karɓar addu'ar aidan ji kunya inna Allah ta'ala karimun Allah mai karamci in kai salatin annabi zai karɓa ko zai karɓa to idan kai salatin annabi sannan kai addu'ar ka ƙarasa da salatin annabi to ina gaya muku wallahi Allah sai ya karɓi addu'ar to amma addu'ar wacce za ka yi kana so ta karɓi mai kyau to kar ka yi wa kanka wallahi kar ka yi wa kanka Allah al'ummar manzanka sun shiga wahala Allah sun shiga tsanani Allah sun shiga kunci Allah ka kubutar da al'ummarka ka kubutar da al'ummar annabi Muhammad Allah ‘yan uwanmu da suke kwanciya asibiti, Allah ka kubuta ka ba su lafiya. Allah ‘yan uwanmu da suke cikin fitintunu na yaƙi, Allah ka tsare su. ‘Yan uwanmu da suke cikin kuncin rayuwa, Allah ka fitar da su. ‘Yan uwan ka dinga yi wa ‘yan uwanka addu'a sai mala'iku su dinga sauka. Hadisi ne zo da wannan ko? Dubu saba'in za su kewaye ka. Wata ruwaya ta ce guda saba'in. Kana Allah ka yi wa wane kaza ko Allah ka yi wasu wane kaza ka yaye musu kaza. mala'iku suna amin walaka mislu zalik amin walaka mislu zalik duk da kace Allah kai wasu wani kaza sai mala'ika ce amin kai ma Allah ya maka kana cewa Allah kai wasu wani kaza shi mala'ika yana amin kai ma Allah ya maka wallahi ba sai ka roƙa wa kanka ba amma idan halarar Allah tana da girma idan kai wannan sai ka ce Allah yana da damuwa a biya min bukata ta kaza Allah ina son bukata a biya min ta kaza kai wa annabi salati ka shafa addu'a shikenan to kaga wannan wallahi ba wanda zai yi wannan ya tashi Allah biya mai bukata kuma daɗin wannan ƙofar a buɗe take ba dare ba rana ko a kurkuku kace zaka iya wannan ko baka da tsarkin janaba ne da kai damuwar ta dawo ba za ka ba kai sallah ba amma sallah ma an ta kama sai kai taimama ka yi ta amma duk wata addu'a zaka yi ta babu wani damuwa to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu solution na yin addu'a a cikin rayuwar annabawa annabi da ya koya mana wannan saboda haka kana da buƙatar yanzu ka tada hankali kuma in gaya muku wani abun mamaki duk wanda wanda ya ji wannan dan girman Allah ya kwatanta kuma ka yi shi da yaqini ka sa yaqini yaqini shine babban abu wato kana da garanti Allah zai karba ba dan na faɗa ba fa a'a dan haka al'amari yake haka annabi ya koyar kuma haka nassin ya nuna kuma haka Allah yake yi to wallahi idan ka roƙi Allah ya baka tuwo dan na san damuwar mu tuwo damuwar mu garin masara da shinkafa da taliya da dan wake da sauransu idan ka roƙi Allah ya baka wannan idan ka ga bai baka ba to zai maka wata kyautar da ta fito kun san menene dai zai baka fara sai wanke ma zuciyarka tas sai zama duk zafin talauci baya firgita ka kaga wani in ya shiga babu na rana ɗaya sai yayi kusan haukacewa ya hada akwai da babu ya hada haramun da halali saboda babu kai kuwa idan Allah ya soka da rahama wallahi ga babu amma zai cire ta daga cikin zuciyarka ta daina kuntata maka saboda haka rayuwar take yi addu'a tana maganin komai to a jikin rayuwar annabi ake wannan saboda haka idan mun shiga damuwa kar mu kai kukan mu ga wani mu dinga fada muna surutu ana tsinuwa kar mu wannan dan ba za mu iya na sanin cewa ba za a raba mutane da wannan ba saboda zahirin abin sa mu aka cikin damuwa a'a ba Allah bane a'a Allah yayi komai a dan Najeriya Allah ya bashi ƙasa ta noma kuma yana yi Allah ya bashi ruwa kuma ana amfani da shi noman rani noman damina sana'o'i kasuwanni sana'ar ƙarfi ba wanda yake zaune haka wanda ya toshe mana hanyoyi ƴan kasuwa hanyoyin tashin gwamnati ne ta toshe mana hanyoyin samu ita ce duk abin da ka gani cikin nan gwamnati a yanzu wutar lantarki a wani aran ma ne yake ɗauke wuta ko Allah ne yake ɗauke wuta su ne amma mu muna cin mutum musu nasara sai mu ce ƙila mun taɓo Allah ya zare wannan ni'imar na sani cewa ni na taɓa Allah kai ɗin nan ka sani ka taɓa wannan ya sani ya taɓa wannan ya sani ya taɓa kuma ubangiji ya faɗa in kamar ɗaya zai maka abin da kake so idan ka saba masa zai nuna maka ka saba masa ba barin ka zai ba idan kaga an barka to kana da kalubale a lahira ne wuta za ka sha a lahira amma a wannan duniyar sai an taba ka silin zikahun ba da lafi amilu la'allahum yarji'un sai ce wa an takbiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatikum mata'an hasana in kai istighfar ka tuba sai a baka jin daɗi kuma saboda haka wannan zabi ayar mu ta biyu Allah ta'ala ce wa zaqila lahum ta'alu ila ma anzara Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa da wutai tana wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ku dawo ku bi abinda Allah ya saukar ku bi abinda manzon Allah ya dore shi ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa zaka ga munafikai suna dauke kai daga barin ka ya rasulullah dauke kai ube ya kamata mu yi yanzu mu koma wa annabi mu koma wa Allah ta'ala shi yasa aya ta gaba yake cewa fa kaifa idza asabarhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yalifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa yaya kuma kace gani ya rasulullah idan musiba ta same su saboda abin da suka jawo kansu da kansu thumma ja'uka yalifuna billahi kuma suka zo wajenka suna rantsuwa da Allah suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wallahi ba abin da nake sai kyautatawa da neman dace kaga duk ayoyi ne wanda aka saukar munafukai amma abin mamaki idan ka sake zaka fada cikin ba a gane imani na gaskiya sai an shiga jarrabawa imani baya fitowa karara sai jarrabawa ta shiga saboda me أحسب الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ku a zatanku a bar mutane kawai su taba akan cewa sun yi imani da baka ba a jarraba su ba sai an kwankwasa an kwankwasa an ji karar imanin jikinmu sannan sai a yi afuro ɗinmu haka kawai ba za ka tsaye a matsayin masu imani ka yi imanin da Allah buƙatar ka ta yau ta biya ta gobe ta biya ba jarrabe ka da jinya ko talauci ba ba a ɗora maka wata buƙatar da kana da kuɗi ta kibiya ba a tukunna ba ka gane ba ka san kana da imanin ba sai an jebo maka matsalar da tafi ƙarfin ka kuma ba za ka iya haƙuri da ita ba kuma a ce ne sai a gaya maka ne amma sibtum an tadkhulul jannata walamma yatukum masalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa'u والضراء والزلزل وتا يقول الرسول والذين amanu ma'ahu ma ta nasrullah ala inna nasrallahi qarib sai an girgiza ka sai sa ubangiji tabaraka ta'ala laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wal mubuna bi ahdihim idha ahadu wa sabirina fi qarshe da ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba'sa yace ulaika allazina sadaqu fi imanihim wa ulaika humul muttaquna kaga kenan dole sai an dandana saboda haka mu dauri Allah ta'ala yake cewa ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim farid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga wadanda idan abu ya taso musu sai su dauke kai daga Allah ba a tinkare Allah ba a tinkare shi yanzu misali mun taba zuwa roƙon ruwa wata rana bara ne aka yi roƙon ruwa ɗaya aka yi biyu aka yi uku sai ba yi ruwa ba to muka je sai aka tattauna a fada to an yi abin da aka saba sai wani malami ya ba da lakani sai ya ce akwai wata aya a cikin alkur'ani wanda idan aka yi amfani da ita aka karanta ta aka tofa ta a jikin dutse tsakoyi haka sai a ɗauki wannan tsakuwa sai a je a samu kogi magudani sai a jefa tsakuwar shi insha Allah a ranar sai an yi ruwa kaga wannan ba za ka samu a cikin hadisi ba ko ba ka samu alqur'ani yace yayi ba amma dai qur'ani ne aya tana nan a cikin suratul shura da yake ni ba arama bane ba na iya kawo ta da wuri ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa huwa alladhi ko ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وما وينشر رحمته to ita ce ayar za a tofa ta akan dutse kwaya dubu saba'in to sai a ja duba dutsen alaramomin da haka suke sai a yi zuwa sai wani ya tashi ya ce wannan ai bidi'a ce muna taro a fada bidi'a ce ba daidai ba ne annabi ya koyar da roƙon ruwa shi ne in ce ni kuma na tayin ce ba ta kana ji ko annabi ya yi roƙon ruwa sau ɗaya ba a yi ruwa ba sai aka ce a to a zamanin sayyidina umar sai da aka yi roƙon ruwa sau arba'in kuma ba a yi ruwan ba sau arba'in kuma ba a yi ruwa ba sai yasa aka kawo shekarar amar ramad mutane mutuwa kawai suka dinga yi saboda zunzurutun yunwa yaro a gaban uwarsa yaro zai haka yanki jiki ya mutu yaro yana hannun uwarsa nonon da take bashi ya kare amma yaro sai ya mutu ita ma in gaba ta in abin yayi gaba mutuwar take yi a shekara sai na Umar karshe wani sahabi ya bar abin da suke yi a je ai ta wannan istisqa'i roƙon ruwan da aka saba a zamanin Annabi sai suka dare wani sahabi ana ce masa Bilal bin al-Harith sai ya ki zuwa an fita roƙon ruwa shi ko ya tafi rauda ya tafi gudun da ake ce mai shabbaki kabarin annabi ya je durkusa ya daga hannu ya ce ya rasulallahi inna ummataka kad halaku ya manzan Allah al'ummarka sun halaka ka shayar da su ruwa ya rasulallahi yayi addu'o'i yayi kuka ya share hawayensa sai koma gida yana zuwa gida sai ya mabarcin annabi sai ya ce ka gaya wa Umar roƙon ruwan da suka fita su dawo su ƙitumul ma an samu ruwa roƙon da kai na karɓa je kaka gaya masa a mafarki ya taso sai ya samu sai na umar ya ce ni ba annabi yana yi mafarkin su yanzu dan ni ga abin da naje nayi an yi an yi ba a samu ruwa shine naje nayi wannan sai kuma ya ce in gaya maka a dai roƙon ruwa na koma gida sai na umar sai durƙusa akan gwiwarsa ya ce ya rasulullahi ma aluhu illa ma ajastu kasawa ta ce laifina ne ya sa aka samu matsalar ruwa ni ne na jawo in ji zai na umar kuma ranar aka tsinduma ruwa shi wannan sahabi wa ya koya mar babu wanda ya koya kuma ya yi bayan wucewar na umar an ƙara samun irin wannan za ka cin na aisha ta manyanta ta tsufa shi ma aka yi sayi aka yi sayi bai yi ba suka je suka same ta suka ce ya umar muminina ga shi dai mun yi abin da muka saba rubutacce shari'a da sunna a yi ruwa ba a yi ba ga shi mun shiga masu yi ba a taimake mu mana sai ta ce a to shi kenan ai daman barin ku ne zuba muku ido ne ba ku zo kun tambaye ni ba kun ga dakin nan nawa rufin soro ne ce to ku kwaba ƙasa ku shirya gyara mun soro na amma ku fasa soron ta sama aka fasa soron ɗakin na na Aisha ta sama kabarin annabi da cikin ɗakin to ana fasa tsoron da sama ta gano kabarin sai fa kawai da kasan an kunna wani famfo ba hadiri ba komai aka dinga linciba ruwa aka dinga linciba ruwa ta ce to fa in ba ku rufe ɗakin nan ba wallahi ba za a daina ruwan nan ba sai da aka nemo aka zo aka yaɗe mata ɗakin ta aka rufe tsoron sai ruwa tsaya yana dan wannan karatu duka yana littattafai na musulunci kun ga shirya ce wannan to bara da aka je aka rasa ruwan nan sai sarki ya ce to me me abin da zamu na ce ranka dade kowace unguwa a ba su umarni su je su ya unguwar su shine muka jagoranci istisqa'i a nan ɗorawa firamare su da muka je muna yin istisqa'i muka gama muna dawowa da ni da su gwani umara su gwani ne doki al'aramomi haka ne muna musu rakiya suna gaba mun dawo da gudu ruwa sai na ji wani yana cewa in dan waɗannan malaman ne wallahi ba za a yi ba shi ko bai je ba kuma idan aka rasa ruwan mu ɗin malaman da ya kafin mu mutu shi ya mutu in Allah ya so kafin yunwa ta kashe mu to yunwa ta kashe shi amma haka yake faɗi me muka yi mu a roƙon ruwan namu hanyar annabi ne saboda Allah ta bari shi yasa anan na kawo wannan ayar na zo da ita da wannan shi ke cewa ula'ikan da zina ya alamun lahu ma fi kulu a ke cewa fa kai bai la sabar musulma ka da mataidu sun ma jalu ka ya lifuna billahi a'a wai za ƙila lahum ta'alau ila ma an zalan lahu wa ila rasul ra'aital munafiki ne su duna an ka su duna duk sanda abu ya taso irin wannan ai kokari a komawa annabi shi za a nan Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستكبروا الله واستكبر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما وانا آية نايم فاني ليتا لانا إتيو أتتم آية يهودنا سورة النساء واندا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي سنفو من دنيا دا أبن ديكي تكين تودا نن آية وانا تنتي ما يتتي ما تبيو تفرقو يتتي انتجي تنبو كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما an fahimci zancen da nake yi idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku Allah ce da zan kankare muku kanada-kanadan wa nudfilukum mudkalan karima in shigar da kuma shiga ta daraja amma idan ba ku nisanci manya-manyan ba ba za a share muku kanana-kananan ba da manyan da kananan duk za a rubuta su sai a kuma sai an roƙi Allah gafara sannan ya gafarta su ko su manyan duk girman su fa wallahi duk girman su laifi ɗaya ne ba na respect din sa ni dai a fahimta da nayi Qur'ani ba na respect din wannan laifin idan ka yi shi ni ina jin tsoro ya ka faɗa jahannama duk tubar ka kuma shine kasa kashe mumini da gangan duk wanda ya kashe mutum da gangan na rantsa sai ya shiga wuta ko dan waye sai ya shiga saboda Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima amma in ba da gangan bane to shi kuma akwai kafara ai ko yau ma kana lil mu'minin an yaqtul mu'minan illa khata wa man yaqtul mu'mina wa man qatala mu'mina khata'an fatahriru raqabatin mu'mina kaga kenan wanda ya kashe mu'mini da ba da kuskure kaman hadarin mota kamar wani fado irin abubuwan da ya da kuskure a kai to waɗannan su Allah ya faɗi yadda za a yi amma in da gangan ne to ni dai a fahimta da zaiwa alƙur'ani babu wani dalilin da zai sa mutum bai shiga wuta ba ko da zai fita ne sai ya shiga amma laifi ba kowane iri ne banda kisan kai banda wanda ya mutu yana kafirci to kowa zai iya samun gafaran Allah shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce a cikin ayoyin da suke burge ni inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida ko kuma faqad iftara isman azima duka ayoyin sun zo a haka to wannan shirkar in ka mutu kana yi shi kenan daman babu wata dangantaka tsakaninka da Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya shirka da Allah aljanna ta haramta kansa sai ya ce wa ma'awahu jahannam amma wanda ba shirka bane ba ko barawu ne ko maziraci ne ko mashayin giya ne in dai ya tuba kofar Allah tana bude eh wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويكلد فيه مهانا إلا من تاب الله يجعل ذلك في الشكير والليتوبة وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب يوا يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ila akhir matsala kaga kowanne Allah yana da shi yasa wa man inna Allah la yaghfiru Abdullahi dan Mas'ud yace tana burge shi saboda Allah ya bude wawa cekiyar kofa duk ta barka zakka ka zuka tuba ya ce maka sai ta uku shine wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim wanda ya aikata mummuna wato ya saba wa Allah ko kuma yayi abin da shi da kansa ya cutar da kansa ainihin sabo summa yastaghfirullah sannan ya tuba ga Allah yaji lillahi ghafurur rahim sai samu Allah mai karban tuba mai rahama da cin kai to ita ce ta uku ta hudu kuma ita ce wannan وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستكبروا الله واستكبر لكم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كزو وجن النبي الله يكرب توبنكم هكا الله تعالى يفعل waɗannan ayoyi da muka karanta ta shi yasa a gaba Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima haka Allah ya faɗa fala ku saurara wa rabbika Allah ya ce wa annabi ubangiji ya rantse da ubangijinka la yu'minuna dukka ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainakum sai sun sanya ka gaba cikin duk abin da ya faru tsakaninsu sun malaye judufi an fi yin harajan bi maƙabaita sannan ba su jin damuwa akan duk wani hukunci da ka yanke wa yi sallimu ta su nima su miƙa maka wuya miƙa wuya sai ka ba wa annabi komai da komai na damar sannan Allah ya saurare ka muna da damuwa irin wannan ƴan uwan musulmi muna da annabi amma matakinmu shine wannan magana da nake kun ga ayoyin Qur'ani ne ko to bari karanta muku nususul tafsir wannan aya da na karanta fala ba fala wa rabbika ba ita waccan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka na karanta kadan daga cikin sharhin ta rana ita ko to abinda na karanta muku nan yana cikin tafsirin qurtubi al-imam al-qurtubi sai kawo shi wannan tafsiri na qurtubi shine number 2 a duniyar sunna gaba daya a duniyar sunna shine na biyu number one shine tafsirin ibnu jarir dabari na shekul mufassirin number two shine qurtubi a duniyar sunna shine na biyu number three a duniyar sunna a tafsiri shine tafsirul qur'an al-azim na ibnu kasir ad-dimashqi to kaji abin da yake wa ayar sai koro wata hikaya yace anan zan kawo muku hikayar qutbi wanda ya kawo a wani littafi sunan littafin ash-shamilul hikaya shamin lil hikayati to sai ibnu kasir sai rubuta karkashin wannan ayar sai ce utubi wani tabi'i ne wato wato generation din su da sai imamu malik mu'asir na maliku ne ya kai matakin mujtahidi a addinin musulunci wata rana sai baro gidansa sai ya tafi rauda sai zai kwana a rauda wato kabarin manzon Allah kenan ya zo yana ‘yan wurda wurdansa da ibadunsa sai ga wani balaraban ƙauye ya shigo rauda sai ya ce ya fada kan kabarin annabi da ya fada kan kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce ya rasulallahi ji ina ka ji ituka mustaqiran lizanbi wa mustashfi annaka ila rabbi na zo wajenka neman gafarar zunubi na na zo neman beli a wajen Ubangiji na taɓa Allah, Allah ya taɓo ni, yanzu kuma ina so a warware matsalar, shi yasa na zo gabanka, kuma Allah ya ce, idan mun taɓa shi mu zo wajenka, to mun zo na dai sanar da. Sai ya tashi sai wa annabi kirari da baituka biyu, ya khairu man dufi na duka iya azumahu, wa ɗaba min ɗibihin na ƙa'u wal kumu wal ukumu na filfi da'u ne kabarin an ta sakilu. Ya ce, kabarin da kake kwance a cikinsa, raina fansa ne, kabarin nan ya fi raina ya fi uwata ya fi ubana ƙasar da kake kwanta a ciki ta fi uwata ta fi ubana fihil afafu wa fihil judu wal karam don wannan kabarin da afaf a ciki kamewa aljuri yana ciki kyauta alkaramu karamci yana ciki kawai ya tafiyarsa utubi yana kallon sa da ce matsala ba sai da ya tafi sai utubi ya ce sai bacci ya dauke ina bacci sai annabi ya tashi ya ce to tashi ba bacci za kai ba balaraban nan da ya tafi ya yi roƙo bai ji amsarsa ba ka je ka gaya masa in ji ni duk abin da ya roƙa an masa utubi yana tashi daga bacci ko ya fita a guje neman balaraban haka ibn kasir ya ce yanzu wannan irin wannan karatuttuka suna da tafafai muhimmai kuma kana jin su hankalinka yana kwanciya alal aƙalla ka ji darajar annabi kuma ga solution ɗin rayuwa a ciki amma shi yanzu wannan karatun shine bid'anci shine shirkanci tun wannan ka ce annabi bai isa komai ba baka neman taimakon sa to shine sunna akwai jahilcin da ya kai wannan to abun tsoro shi ne annabi ya faɗa cikin hadisi yana cewa alƙiyama ba za ta tsaya ba hatta tuqamul bid'atu wa du'a sunna sai an tsaye da bid'a a doron ƙasa a ce ita ce sunna wa yuqamul wai wato wa yuqamul a kuma sai an yi watsi da sunna an ce ita ce bid'a sannan za a tashi alƙiyama ke bai ne dai sati dab da tashin alƙiyama abu uku za ku rasa su sunnatun yi umaru sunnar annabi kata ana aiki da ta cikin al'umma sai kun rasa shi sai ce ni akun yi sa'anusu ɗan uwa na jini wanda zai ɗebe ma cewa in ka shiga damuwa ka gaya maka ji daɗi sai an rasa wannan dirhamun min halal dukiya ta haram ai ta halal sai an nabe ta rasa to akwai abu guda ɗaya sunnar annabi da koyarwarsa a cikin addini na musulunci shine wannan tsarin da kaga muna da saboda haka mu ba mu ba wa kanmu tsarki mun ce mun fi kowa kirki ba ko ba mu ce wani wanda baya inda muke mutumin banza bane amma mun sani cewa ba abin da ya kai riko da annabi da ba shi dama kowace iri da a sunnance babu ne kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya faɗa yana cewa cikin hadisi yana cewa alaikum bi sunnati inda muku umarni da riko da sunnata wa sunnatu khulafa'i ar-rashidin da sunnar kalifofi na shiryayyu tambaya shi ne suwaye kalifofin annabi shiryayyu sayidina abubakar sayidina umar sayidina usman sayidina ali su ne ko shi kowa yake gani ko to ba nassin da yake haka babu shi nassi shi ne duk mutumin kirki salihi wanda tsoron Allahnsa ya bayyana kalifan annabi ne in kayi koyi da sayyidina Abubakar shikenan kayi koyi da sunnar kalifan annabi Umar haka Usman haka Aliyu haka amma kar ku manta akwai wasu ma kalifofin annabi ne tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau Allah bai taɓa barin duniya ba kalifan annabi ba har zuwa yau duk wanda yake kan duk wanda ya rike tafarkin annabi ya riko da shi to khalifa annabi ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani a a al muhajirina wal ansar allazina walladhina tabauhum yace bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu yace al al muhajirun kaga sahabban maka kenan wal ansar kaga sahabban madina kenan sai ce wallazi na taba uhun bi isan da waɗanda suka bibi bayansu da kyautatawa min awwalil yawmi ila akhiril qiyamati tun daga farkon duniya har alkiyama ta daya duk wanda ya rike tafarkin Allah da na manzon Allah to kalifan manzon Allah ne muddin ya samu ilimin addini yana koyar da mutane ilimin addini da shiriya to kalifan annabi ne an fahimci zancen nan shi a ƙarshen suratul qayyima Allah ta'ala yake cewa ne إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يتي رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman kashi ya rabba kowa ya ji tsoron ubangiji ya samu wannan mataki na radiyallahu anhu wa radu anhu ka ji tsoron Allah kawai ka san ilimi sai ka bi Allah to kai ka zama kalifa annabi shi za Allah ya sa masu kalifofin annabi ya ba su suna da yawa kala kala ya ce ne Muhammadur Rasulullah wallazi na ma'ahu ashiddau alal kufar ruhama'u bainahu ruhama'u bainahu waɗanda suke tare da annabi aqidatan waɗanda suke tare da annabi ibadatan waɗanda suke tare da annabi mu'amalatan ashiddau alal kufar fushin su a kafirai suke yi wa a tsakanin ku yace ruhama'u bainahu su tausaya wa junansu suke kalifan annabi ko kai ka dage za ka zama ka bi Allah ka bi manzan Allah ka san ilimin addini ka ba wasu shiriya ka taimaki mutane da shiriya to wannan ka zama kalifan annabi shi yasa yake cewa wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin masu shiryarwa addu alaiha bin nawajis ku rike sunnar da haƙwarinku saboda akwai lokacin da ka rike da hannu da kafa da haƙorin ma sai an fusge ka a jikinta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da wannan saboda haka riko da sunnar annabi shi ne zai yawo gare shi ayoyin alqur'anin nan bisa tafsirin da malamai suka rubuta yardaddun tafsirai to su ne sunnar manzon Allah Allah ka ba mu dace kuma a cikin darasin nan da na dan yi mana takaitacce nasiha ce kuma insha Allah mutum ya dan kwatanta abin da aka faɗi zai samu solution da mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu ruwa mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi